أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شابي قوة شوال hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya daidai da ɗaya ga watan march 1996 kamar yadda muka yi wa jama'a bayani cewa lokaci mai tsawo da ya gabata mun karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani inda muka ainihin fassara shi da Hausa kuma aka yi bayani a kan shi. To, amma akwai talhisi wanda muka yi a wancan lokaci bayan da muka gama karanta wannan littafi. Bayan wannan talhisi kuma akwai talhisin da shi mai littafin yawa littafin da kan shi. Ma'anar talhisi shine ma'ana a rairaye abin da yake mai yawa ne sai a kawo makasudin shi da ma'anar shi kawai, kama a ce samari da turanci. to wannan talhisin ne muke son za mu ainihin karanta insha Allahu ta'ala to amma kafin mu fara karantawa yana da kyau mu san wai shi albani din nan da ake magana wai wane ne shi ina ne ƙasarsu suwaye malaman shi ina yi karatu wata hidima ya yi wa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine gashi wannan littafi almajirin shi ya rubuta wanda yake malami ne a cikin ainihin kulliyatu shari'a a cikin jami'atul islamiyya الدكتور عاصم عبد الله يتي ترجمة موجزة لفضيلة المحدث الشيخ أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني وأضواء على حياته العلمية تو دفرقو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني an haife shi a garin da ake kira da suna ashkudurra a garin ko a ƙasar albania wadda albania tana tsakiyar europe ne tsakiyar ƙasar turai ce an haife shi ne a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da uku wanda ya daidai da 1914 idan an lissafa za a ga yau shekarar shi tamanin da biyu zuwa tamanin da uku da haihuwa mun gane wannan da kyau ko min usratin faqira mutadayyina alaiha tabi'ul ilmi iz takharraja waliduhu alhaj nuh fi alma'ahid ash-shar'iyya fi al-asimati al-uthmaniyya al-astani al-astana ورجع إلى بلاده حيث صار مرجعا للناس يعلمهم ويرشدهم أكتي جدا سبا جدا سروتا بني ba kuma gida ne na ainihin mulki ba sai dai gida ne na ainihin malanta wanda yake mahaifin shi alhaji nuhu sunan mahaifin shi kenan ya fita daga ainihin makaranta ne wadda take cibiyar karantar da shari'ar musulunci ta ainihin wato wannan ainihin ƙasa tasu a can astana da ya gama wannan makaranta shine sai dawo ainihin ƙasarsu nan albaniya ɗin ya zauna ainihin yana karantar da mutane addinin musulunci yana kuma ainihin shiryar da su gwargwadon abin da ainihin Allah ya hore mishi da tafiya ta tafiya aka samu wani ainihin wato sarki mai suna Ahmad Zugu ya zama ainihin shike da sarauta a wannan ƙasa ta Albaniya sai 'yan communist suka cuso kai da suka cuso kai za su shigo da wannan aqida shine sai ya hijira da shi da iyalin shi baki ɗaya sai suka ainihin koma ƙasar sham a nan ne ainihin ya zauna a nan a sheikh muhammad nasir din albani ya ainihin wato ƙarasa girman shi da kuma ainihin karance karancen shi kamar yadda ainihin zamu ji insha Allah ta'ala أتم العلامة الألباني دراسته الابتدائية في مدرسة جمعية الإسعاف الخيري في دمشق بتفوق lokacin da suka zo kasar sham sai mahaifin shi ya sa shi a makarantar firamare a ainihin makarantar da ake kira wadda ke karkashin jam'iyyatul isafil khairi ma'ana makaranta ce wadda take gudunmawar mutanen gari ne aka ainihin gina ta a dimashq ya samu ya gama wannan makaranta ta firamare kuma ya samu ainihin daraja madaukakiya نظرا لسوء رأي والده في المدارس النظامية من الناحية الدينية فقد قرر عدم إكمال الدراسة إكماله الدراسة ووضع له برنامجا علميا مركزا قام من خلال خلاله بتعليمه القرآن والتجويد والصرف وفقه المذهب الحنفي كما شارك في تعليمه بعض العلوم الدينية والعربية بعض من أصدقاء والده كما سيأتي إن شاء الله lokacin da ya gama firamare zai shiga sakandare ganin yadda mahaifin shi ya yi na lalacewar makarantun sakandare a lokacin nan ba a kula da addini al'amuran addini sun yi sako-sako ba a baiwa musulunci ƙarfin gwiwa ba sai ya hana shi shiga sakandare ɗin sai ya zaunar da shi a gida yana koyar da shi alkur'ani yana koya mai tajwidi yana koya mai sarf da kuma fiqhu na mazhaba hambaliya domin su wannan ƙasa ta albania suna ainihin bin mazhabi ne na hanabila to har aka samu wasu daga cikin abokan mahaifin nashi suka taimaka su kuma suna karantar da shi wasu ilmomi kama abin da ya shafi hadisi abin da ya shafi larabci abin da ya shafi fiqhu da nahau da makamantansu wannan dangane da yadda ya fara bin matakai kenan wajen neman ilimin shi أخذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات فأجادها حتى صار من أصحاب الشهرة فيها ما هي في الناش مجالا أغوغن شما ناصر الدين الألباني سيكو يجالا أغوغن أو ما هي فينشي يقري أكوانا صناعة وأخذ يكسب رزقه منها لذلك سام أنكو انكشوا وكان تعلمه هذه المهنة وهجرته إلى بلاد الشام نعمتين كبيرتين أنعم الله بهما عليه wannan koyon sana'a ta ainihin agogo da yayi gyaran agogo da kuma kasancewar hijira da suka yi suka dawo ƙasar sham sai zama yana daga cikin ni'imomi waɗanda Allah maɗaukakin sarki yawa shi Nasiruddin Albani don ga karatu yana yi ga kuma sana'a kaga babu matsala kenan wa kana liwalidihi al-fadlu bidhalika alayhi faqad wafarat lahu hadhihi al-mihna waqtan jayyidan lil mutala'a wad dirasa wannan karatu da yake ya samu gudunmawa ta wajen mahaifin shi iya sana'a da ta taimaka mishi wajen samun cikakkiyar dama ta yin karatu wa hayya lahu hijratuhu ma'rifatul lughati al-arabiyya wal itla' ala al-ulum shariyya min masadiriha al-asliyya kasancewa da suka dawo kasar Sham suka yi hijira suka dawo din wannan ya bashi damar ga littattafai na kasar Sham ga maktabatu zahiriya ga malamai nan wannan ya taimaka mai wajen koyon larabci koyon ilimi na ainihin addinin musulunci wannan a takaice kenan haka dangane da ainihin tarihin farko-farkon rayuwar shi توجهه إلى علم الحديث واهتمامه به fuskanto washi da yawa ilimin hadisi da kuma bashi muhimmanci da ya yi ma'ana ya fuskanci ilimin hadisi ya kuma bashi muhimmanci tawajjaha sheikh li ilmi hadith nahwa al-20 min umrihi sai da ya share wajen shekara 20 a sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani hadisi yake koyo kawai da ilimin shi متأثرا بأبحاث مجلة المنار التي يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله ينا تأثيرا تواد أبن أينهم أكي ربوتان إلمومي أتكم مجلة أينهم منار ودع الشيخ محمد رشيد رضا يكي أينهم واتو فتروا وينا فائدا تواد وانا واندي لتاف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أول عمل حدثني قام به نسخ آه نسخ كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار shi wannan mai bada labarin da yake ɗalibin Nasiru Dinar Albani din ne sai yake cewa kamar yadda malam yake gaya min hidima ta farko da ya fare wa sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya kwafe littafin Al-Mughni an hamlil asfari fil asfari fi takhrij ma fi al-ihya'i min al-akhbar duk wanda ke da ihya'u ulumuddin zai ga wani takhriji a ƙasa wanda al'iraƙiya in dai mai takhrijin ne to sai albani ya kwafe wannan ainihin takhrijin baki ɗayan shi sa'an nan kuma ya ainihin zo ya yi ta'aliki a kan wannan lil hafiz al-iraqi rahimahullah wa ta'aliki alaihi ya kwafe shi ya kuma ya ainihin ta'aliki a kan shi tun yana shekara nawa ashirin wallazi yanzuru ila juhudi shaykh fi hadha al-amal يعجبه يعجب لنباهته وحسن اطلاعه في مثل ذلك السن yace duk wanda ya kalli irin kokarin da Sheikh Nasir Din Albani yayi na wannan aiki da kuma kwarewar shi da kyakkyawan leƙe-leƙen shi a irin waɗannan shekaru al'amarin zai baka mamaki dan shekara ashirin har ya san akwai takharijin da aka yi wa Ihya Ulumuddin ya je ya kwafe shi ya rattaba shi ya zo kuma ya ta'aliki akan shi kai ka san wannan akwai baiwa dama tinka tinka tinka don haka sai yake cewa wa yazdadu ujubuhu min shiddati itiqanihi li tartibil kitab wa tansiqihi wa husni khatihi yace abin da zai ƙara baka mamaki shine kasancewar yadda ya tsaya ya tsara wannan littafi ya jero shi da kuma idda yake da kyakkyawan rubutu wannan zai ainihin baka mamaki to haka ya ci gaba da ainihin kawo tarihin shi duk muna takaita ne baki daya wannan dangane da yadda ya fare wa sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama hidima kenan kaji ya fara da abin da ya shafi takhriji ta'liqi akan takhrijin al-hafiz al-iraqi sai kuma ad-da'watu ila Allah azza wa jalla kira zuwa ga Allah mabuwayi da ɗaukaka ma'ana lokacin da Nasiruddin al-Albani ya fara kira da kuma irin yadda ya sha gwagwarmaya da mutane لقد كان لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأثر الكبير في توجيه الشيخ الألباني علما وعملا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مكا ناصر الدين الألباني وجن يقوي علمي كما يأيكي دشي فتوجه الشيخ نحو المنهج الصحيح وهو التلقي عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقط مستغنيا بفهم الأئمة الأعلام من السلف الصالح يأتي وانا أينهم كوين علمي دي ya taimaka mai wajen bin tafarki mai inganci wanne ne tafarki mai inganci shine karban doka daga abin da Allah ya ce da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi kadai yana mai wadatuwa da yadda ainihin Allah da annabi suka faɗi gwargwadon fahimta ainihin malamai na farko sune sahabbai da tabi'ai duna ta'assubin li ahadin minhum aw alaihi ba tare da yana ta'assubi yana kokarin kara wani daga cikin su ko kuma kiyayya daga wani wa inna ma kana alhaqqu ra'iduhu haythu kana gaskiya kawai yake nema duk wurin wanda take sai ya bita to wannan kenan walidhalika bada'a yukhalifu madhhabahu alhanafi alladhi nasha'a alayhi saboda haka sai ya zama da ya fara koyan hadisi sai ya fara saba mazhabar shi ta hanafiya inda hanafiya suka ce kaza sai ce ai Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza na Allah za mu dauka da na annabi ba za mu dauna mazhabi ba Allah ya ji kan mazhabi mun gane wannan ko to wannan kenan a takaice dangane da addu'awa din to haka ainihin a Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani ya zauna yana ainihin kira zuwa ga ainihin Allah maɗaukakin sarki wa min al-kutubi allati darrasaha fi halaqatihi al-ilmiyya sai kuma bayani akan littattafan da ya fara koyarwa a lokacin da ya fara koyar da mutane addinin musulunci na farko akwai Fathul Majid sharhi ne na ainihin kitabu tauhidi na biyu kuma akwai ar-rawdatun nadiya sharhu durar al-bahiyya ta a Sheikh Sadiq Hassan Khan ita ma ya karantar da ita mujalladi uku ce na uku kuma akwai minhajul islam fil hukumi li Muhammad Asad na hudu sai usulul fiqhi na ainihin wato khallaf sai kuma na biyar mustalahi tarikh shi kuma ainihin li Asad Rastam sai kuma na shida alhalal wal haram na ad-doktor Yusuf al-Qardawi kaga tawali'anci ko wannan Qardawi almajirin shi ne amma al ya rubuta littafi kuma shi ma yazo yana karantar da wasu almajiran nashi ba ka faɗi ba ko kaɗan daraja ka bata zube ba mun gane wannan da kyau ko sai kuma fiqh sunna na a Sheikh Said Sabiq mujalladi na ɗaya a juz'i na ɗaya da na biyu da na uku don a da fiqh sunna yan kananan kita'at ne aka bubuga su yan kanana kanana haka zaka iya sa sa aljihun gefe kana yawo da su sai karantar da na ɗaya da na biyu da na uku wanda shine ke dauke da mujalladi ɗaya kenan wannan na yanzu da ake buga shi a mujalladai uku ya karantar da su sai kuma na takwas alba'is al-hafiz sharh ikhtisari ulum al-hadith na ainihin ibnu kasir mun gane wannan da kyau ko ji ya karantar da ainihin waɗannan littafai sai na tara at-targhib wa tarhib lil hafiz al-munziri sai kuma na goma littafin riyadu salihin na al-imam an-nawawi na goma sha ɗaya al-ilmam fi ahadith al-ahkam libna daqiq al-eid ولكنه لم يتم الكتابين الأخيرين بسبب سعي بعض المشايخ به ila al-hukami mimma ada mimma ada ila sijnihi نحو ستة أشهر وكان قد سجن مرة أخرى قبل ذلك العام سبعة وستين وتسعمائة وألف ميلادية لمدة شهر واحد أما لتتفاي بيون كرشيئنا دا رياض الصالحين دا الإلمام لا ابن دقيق العيد ناصر الدين الألباني بيقال سكرنت دا سوبا saboda a lokacin ainihin an samu wasu azzaluman mahukunta aka suka kama shi aka je aka kulle shi a kurkuku wata shida kafin wannan ma an taba kulle shi a 1967 aka kulle shi ya wata ɗaya a kurkuku in dai addinin annaba za ka ɗauka dama ko duka ko zagi ko kisa ko kullewa sai ka taɓa fuskantar wannan amma kana bayanin addini ana biya maka kurera hajji da umara wallahi ka binciki addinin ka jabu ne tunda waɗannan sarakuna azzalumai ne in dai da gaske sarakuna suke cewa suna son su taimaka wajen aikin hajji duk wani malami bana ya ce ya yafe kada a biya mishi kujeran makka a ɗibi kuɗin da za a biya musu a rage wa talakawa wannan malanta ta yi kyau kenan ina fatan mun gane wannan Gama malamai ba abin da ya shafe su su dai tunda dai tasu ta gyaru shi kenan ta kowa ma ba ruwansu Allah ya kiyaye to waɗannan a takaice kenan littafan da Nasiru Dinar Albani ya fara karantawa farko farkon rayuwar shi sai kuma at-tadrisu fil jami'atil islamiyya bil madinatil munawwara Nasiruddin Al-Albani na ɗaya daga cikin malaman da suka ainihin fara karantarwa a cikin ainihin Jami'atul Islamiyya saboda datarwa ta Ubangiji da kuma ainihin falala da Allah ya mishi na irin wannan kokari nashi littattafan shi suka fito suka yaɗu a duniya wajen hadisi da fiqhu da aqida da mas'aloli da dama waɗanda malamai suka fahimci Allah ya yi wa wannan bawan Allah baiwa mai yawa sannan Allah ya hore mishi ilimin hadisi da sanin mazajensu da kuma wani irin tsari na tabbatar da aiki da alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar sahabbai da tabi'ai wannan irin take-take nashi ya ja lokacin da ainihin aka buɗe jami'atul aljami'atul islamiyya ta madina wadda a lokacin ashekul allamatul marhum muhammad ibnu ibrahim ali sheikh shine shugaban jami'a din aka ce to a ɗauko muhammad nasiru dinal albani ya zo ya karantar وبقي الشيخ ثلاث سنوات من عام إحدى وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية حتى آخر عام ثلاث وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية يدرس الحديث وعلومه وكان خلالها مثالا يقتدي به يقتدى به في الجد والإخلاص في الجد والإخلاص والتواضع وكان ذلك يتجلى في جلوسه مع الطلاب خلال أوقات الراحة بين الدروس وفي الرحلات التي نظمتها الجامعة sai yake cewa ya ainihin yi shekara uku yana karantarwa a jami'atul islamiyya daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da ɗaya yau shekara talatin da biyar kenan zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da uku shekara uku kenan ya zauna yana karantar da hadisi shi wannan ya ce a lokacin nan an ga kyawawan ɗabi'u nashi wajen yadda yake da tsarkake ayyukan shi da Allah da kankan da kanshi sai zama yana cuɗani da ɗalibai in an fito hutu wurin break ne sai zauna yana cin abinci tare da su idan tsarin tafiya ne na kai da komowa na ƙasashe da jami'atul islamiyya ke shiryawa a waɗancan zamuna duk baki ɗaya haka yake cuɗani da ainihin waɗannan ɗalibai dr ahmad muhammad wannan na biyu ke na ɗaya daga cikin ɗaliban muhammad nasiru dinar albani gaba da gaba albani ya karantar su ya karantar a wannan lokacin ka je kuma zaka ji cikakkun bayanai a wurin shi insha Allah duk waɗannan tafiyoyi da su aka yi a lokacin zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli azim sannan kuma sai silatuhu bi ahli ilmi wa ijabuhum bihi wa sana'uhum alaihi yadda Nasiruddin Al-Albani ya rinka ainihin wato saduwa da manyan malamai da kuma irin yadda suka rinka sha'awashi suka kuma rinka yaban shi to shine duk baki ɗaya aka ta kawo malamai nan الشيخ المرحوم محمد عامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر wannan wanda ya ta'alikin bulugul maram shi ma sun sadu da Nasiruddin Al-Albani ya yaba ya gode wa Albani akan waɗannan ayyuka sai kuma almarhumul allama Ahmad Shakir sai Ahmad Shakir shi ma jarat bainahu wa bainahum abhasun ilmiya mufida har sun sha tattauna mas'aloli masu amfani na ainihin ilimi game da addini shi Ahmad Shakir shi ma Ahmad Shakir ya rasu yau wajen shekara talatin da tara Allah ya ji ƙanshi haka kuma abin nan a Sheikh Abdulrazak Hamza shi ma wani malami ne ba Misri haka a Dr. Sheikh Allamatu Taqiyuddin Al-Hillali shi kuma ba magarude ne nan da dan Tijjaniya ne da ya koma Jami'atul Islamiyya yana karantarwa ya zama musulmi ɗari bisa ɗari babu tijjaniya babu wani addini sai na musulunci kawai yake bi a lokacin ne har yake baiwa bin baz labarin ga irin yadda da suke suna tijjaniya ga aƙidojinsu sai bin baz ya ce ai ya kamata ka rubuta littafi ka yi raddin waɗannan aƙidoji tun da ka bar su shine ya rubuta littafin da na taɓa zuwar muku da shi nan alhadiyatul hadiya ila tariqati tijjaniya na taɓa zuwar muku da littafin nan to sannan kuma har wa yau Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ainihin haɗu da manya-manyan malamai kamar su bin Baz ya haɗu da ainihin Allamatul Jazira bin Baz sun sha zama sun sha aika wa juna wasiƙu da sauransu hatta a gidan rediyon lokaci ina zaune da la'asar aka yi wa bin Baz tambaya ala gafata malam me zaka ce game da wani littafi sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wa sallam min takbir illa taslim wanda albani ya rubuta yace ai wannan littafi tun farkon musulunci har yau ba a yi kamar shi ba dangane da siffar sallah annabi dan haka ku yi riko da shi babu hassada su tsakani da Allah suke yi amma kai baka karanta ba ma sai kai suka suka tsakani da Allah duk duniya tana jin su suke yabo din wannan bai rage girman su da komai ba to har daga ƙarshe sai malam ya kawo wa minhum doktor Abdul Ali Abdul Hamid Al Azmi Al Ustaz bi qismi dirasat al islamiyya bi jami'ati Bayero Nigeria faqad asna alaihi sana'an tayyiban akwai wani malami indiya ne a jami'ar Bayero duk wanda yake jami'ar Bayero a da can shekaru da suka gabata ko kuma yake zuwa akwai wani malami balarabe za ga an zo sallar a isha zai yi limanci ka zo sallar tarawih sai ga ya tura wani dan dan shin kana sahu na biyu ma baka hangen dan saboda dan karami ne ya haddace alqur'ani shekewa mutane tarawih da tahajjud to wannan malamin indiya ne ya karanta a jami'ar DUK ta Kano shi ma yayi yabo ya gode wa Nasiruddin Albani akan waɗannan abubuwa da yake yi mun gane wannan da kyau ko to wannan a takaice abin da ya shafi tarihin Nasiruddin Albani kenan sai kuma al-mu'allafat al-mu'allafat littattafan shi da ya rubuta littattafan shi da ya rubuta wallahi ko waɗanda aka rubuta anan ba za mu iya lissafa su ba sai su cinye mana kasar duka an buga an rubuta guda ɗari da tara anan wai ɗan kaɗan ne so mun taɓa wai aka dan tarihi ake a gurguje ɗari da guda tara aka rubuta anan su adabu zifaf al-ajubatu nafi'a a hadisul buyu wa atharuhu duk hadisin da ya shafi ciniki yayi ya takhriji akan shi أحكام الجنائز وبدأها أحكام الركاز إرواء الجليل إزالة الشكوك من حديث البروك في مسألة البروك بروك في السجود أجاب فيها عن استدلال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ابن القيم تكن زاد المعاد ba ya kama gana in zaka durkusa da gwiwa za a durkusa ko da kafa ya kawo ta'awilance ta'awilance game da wani hadisi albani ya littafi akan wannan mas'ala cewa in za a tafi sujuda ana tafiya da hannu sannan sai a sauke gwiwa duk an sha tattauna waɗannan to haka tahzirul sajid tasdidul isaba ga sunan sune wannan littafi qiyamu ramadan salatu tarawihi salatul idaini fil musalla tasihu hadith iftar sa'im qabla safrihi ba'da al fajr ma'ana zaka yi tafiya daga yin sallah asuba zaka iya cin abincin ka tun a gida ba wai sai ka wuce gonakin gari ba tun a gida zaka fara iya cin abincin ka sai da littafi akan haka talkhis na ahkamul janaiz talkhis na sifatu salat nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine wannan tamamul minna ta'liqi akan fiqh sunna gashi nan sannan yazo yayi ikhtisarin bukhari yayi ta'liqi akan mukhtasar na sahih muslim ya raba abu dauda biyu sahih sunan abi dauda mujalladi biyu da'if sunan abi dauda mujalladi daya sahih sunan tirmidhi mujalladi biyu da'if sunan tirmidhi mujalladi daya haka abin abin nasa'i haka ibn maja haka sauran littafai duk ga sunan aka ainihin bi aka bubbuga waɗannan littafai ana karantar da ɗalibai malamai suna ji suna gani tunda abin da ilimi ake ba yadda za ka yi waɗannan littafan ma gwamnatin saudi arabia da gwamnatocin ƙasashen larabawa baki ɗaya su ne suka ɗauki nauyin aka je aka roki arziki ya rubuta ya yi waɗannan ɗin sahih sunan abi dauda dhaif sunan abi dauda da makamantan waɗannan littattafai din irwaul galil littafi ne manarus sabil mujalladi bi wanda ibnu bawyan ya ba hanbale ne sai ainihin allamatul jazira bin baz da shi da su mustafa suba'i da wasu manyan malamai aka haɗu aka ce wannan littafi gashi an cika shi da hadisai na hukunce hukunce wanda ya rubuta shi bai san hadisi ba ba zai balle tattauna ya inganta ko bai inganta ba bai kuma ɗauko daga malamai da so gabata ba ya za a yi ƙarshe suka haɗu aka yi shawara a lokacin aikin hajji na wasu shekaru can da suka wuce cewa ba wanda zai iya wannan aiki sai a sheikh muhammad nasiru dinar albani shi kadai aka tabbatar da zai iya wannan aiki a lokacin a duniyar musulunci aka roki arziki ya karɓi wannan aiki ya ce a halin yana cike da ayyuka amma ya daure ya karɓa a shekara da ta kewayo sai zo musu da shi ya gama mujalladi takwas duk da sihirarsa shine na tara mun gane wannan da kyau ko to wannan a takaice kenan a sheikh muhammad nasiruddin al-albani yana nan da ran shi har yanzu muna roƙon Allah Allah ya ƙara mishi tsawon rai Allah ya sa albarka a cikin rayuwar shi Allah ya mu ma albarkace mu da ainihin abin da yake ilimi sahihi Allah ya fa'idantar da mu daga cikin abin da ainihin ya bashi na ilimi hasali ma sai ka ji ainihin ai ga muryar shi sai a sako an ce gani ya kuri ji
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحقيقة أن مسألة التكفير ليس فقط للحكام بل وللمحكومين أيضا هي فتنة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة بالخوارج والخوارج طوائف مذكورة في كتب الفرق ومنها فرقة موجودة لا تزال الآن باسم آخر وهو الإباضية وهؤلاء الإباضية كانوا إلى عهد قريب منطوين على أنفسهم ليس لهم أي نشاط دعوي كما يقال اليوم لكن منذ بضع سنين بدأوا ينشطون وينشرون بعض الرسائل وبعض العقائد التي هي عين عقائد الخوارج القدامى إلا أنهم يتسترون ويتشيعون بخاصة من خصال الشيعة ألا وهي التقية
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كان حفظه الله آه bayan wannan sai kuma kasancewa a Muhammad Nasiruddin al-Albani ya samu yabo daga malamai waɗanda suke rayuwa a zamanin shi da kuma abokan shi tare da cewa ka sani babu wani malami wanda yake rayuwa akan sunna sai yana da ɗimbin makiya kamar yadda yake da ɗimbin masoya saboda wannan sunnatullahi ce akan annabawa da manzanni da waɗanda suka biyo take-take da ɗabi'u irin nasu ina fata an gane wannan saboda haka ba abin mamaki ba ne don kaga cewa wasu za su yi ta rubuta rasa'il 'yan ɗariƙu 'yan shi'a 'yan bid'a suna zagin nasiruddin albani za ga wannan yayi littafi ainihin yana suka shi wannan yayi magana a littafi duk gashi nan ana samun irin wannan annabawa sun samu wannan sahabbai sun samu wannan tabi'ai sun samu wannan atba'u tabi'i na irin su imamu malik sun samu wannan mun gane wannan ko dan kar abin ya baka mamaki wata ran dan ka zo kaga alqaulul muqni' في الرد على الألباني المبتدئ wani ɗan bid'a wani ɗan ɗariƙa ya rubuta littafi alƙaunul muqni fi raddi ala albani almubtadi gamsasshiyar magana game da raddi akan albani ɗan bid'a mecece bid'ar da yayi ita ce dan ya ce ba a ƙara sayyidina a wajen salatin annabi ba shi ya fara faɗin wannan magana ba al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya bada fatawa da wannan shekara 600 da suka wuce dan me ba a yi alƙaunin muqni sun radde ala ibn hajar al-mubtadi ba to zaka san kiyayya ce kawai in aka ga Allah ya wani baiwa shikenan dole sai kuma an sa hasada da kiyayya da gaba mun gane wannan ko kullama auqadu naran lil harb atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul fasad Allah ya shiryar da mu to kamar yadda haka ka gani haka imamu malik ya fama da su a madina ga sunan su ibnu ishaq sahibu sira wal magazi tun mutuncin imam malik yake wannan fiye da yadda kake tsammani sai ce hatu ne ilmal maula ubayyinu lakum bujrahu wa fujrahu ku kawo ilimin bai bayin nan in bayyana muku daidan shi da inda ya hauka wai da imam malik yake shi yasa kowane malamin da ya tsaya kan sunna sai kaga ya samu suka daga kowane angul fa saboda shi wanda yake da'awa akan sunna yana kara da yan ɗariƙa yana kara da kiristoci yana karanta da yana karawa da khawarij da shi'a da duk wani bayahude da azzalumai da kowa baki ɗaya saboda haka kowa zaka je ne mai raddi kowa imam malik sun buga da gwamnati sun buga da malamai 'yan bid'a sun buga da kiristoci da yahudawa da duk wani waɗanda ba ka tsammani sai da imam malik ya buga da su har shi'a imam malik ya sha kulla majalis da su ana tattaunawa har sai rinka cewa ɗalibai da ilimin su bai zurfi ba ya ce kar ku rinka sauraron su saboda ƙarya kawai suke yaɗawa sai su rudu kwakwalwa kan baka karatu ba mun gane wannan da kyau ko to tare da haka kuma sai ka ji wasu kuma suna yaban imamu malik din ana cewa la yufta wa malikun fil madina har abin ya zama karin magana tare da cewa ga wancan kuma suna sukawa suna yabo haka shi ma a sheikh muhammad nasiruddin albani ga wannan a doktor sheikh salahuddin makabul ahmad a cikin wannan littafi irshadun nuqad ila taysir al-ijtihad na al-amir sanani da wannan malami yazo haƙƙaƙa wannan littafi cikin shafi na hamsin yana magana game da ijtihadi cewa an rufe kofar ijtihadi mu yanzu sai dai mu karanta kawai ma'ana mun zama ci ma zaune masu kashe wando mu ba damar yanzu mu wani yunkuri mu dan yi wani abu sai ya ce a'a duk baki ɗaya kuskure kuke yi an samu manyan malamai sun zo duk sun rushe wannan ka'ida sun zo sun yi ijtihadi kuma kowa ya karɓi ijtihadin su bayan ya gama kawo wasu malamai sai ya ce wa amma fi asrina faqad sahaha al-allamatu Ahmad Muhammad Shakir ya ce a wannan zamanin da muke an samu babban malami a ƙasar Misra a Sheikh Muhammad Ahmad Shakir ya ainihin inganta hadisai da dama waɗanda da can malamai da suka wuce sun ce ba su san kansu ba misali akan haka shine akwai hadisi wanda ya zo cikin sunan Abi Dawuda yake cewa duk mutumin da ya sadu da matar shi tana haila wannan mutum zai bayar da kafara ma'ana zai yi sadaka ta dinare ko kuma rabin dinare wannan hadisi imam shafi'i ya ce da a ce ya inganta da na ba da fatawa da wannan hadisi amma ina ganin bai inganta ba a sheikh ahmad muhammad shakir ya inganta wannan hadisin to ya fi imam shafi'i ilimi kenan ko tsoron allah a'a fablullahi falala ce ta allah allah yake bada ita ga wanda ya so mun gane wannan da kyau ko to haka sai ya ce wanda yake ya rasu a shekara hijira na dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da bakwai shi ahmad shakir kenan yau shekara shi talatin da tara da rasuwa kamar yadda na faɗi sai ya ce sun maja al'allamatu muhammad nasir din albani sannan ana nan ana nan sai babban malami muhammad nasir din albani sai ya zo fatawassa a fit sai ya yalwata wajen inganta hadisai wata da kuma ba'afawa ka kalli wannan silsilatul ahadisi sahiha wa shay'un min fiqhiha wa fawaidiha mujalladi goma sha biyu hadisai ake tattaunawa ingantattu a ilmance kowane mujalladi ɗaya cikin sha biyu ɗin yana ɗauke da hadisai ɗari biyar ma'ana mujalladi goma sha biyu yana ɗauke da hadisi dubu shida kenan waɗanda ya inganta su sannan ga wannan kuma akasin wancan silsilatul ahadisi ba'ifa wa asaruha sayyi fil umma mujalladi goma sha biyu ita ma kowane mujalladi ɗaya na ɗauke da hadisai ɗari biyar ma'ana hadisai dubu shida ga za'iful jami'in sagir yana ɗauke da ainihin hadisai dubu shida da ɗari hudu da wani abu ga irwa'ul ghalil ga waɗannan littafai duk baki ɗaya wannan mudawwana ya yi aiki a kanta musulun na imamu ahmad ya aiki a kan shi wannan ainihin littafi na al'imamu ibn rushd bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid duk yayi takhrijin waɗannan littattafai wasu an tabba'a su an buga su wasu kuma suna can ana nan za a buga su insha Allah ala tariqatil muhaddisina yayi waɗannan ayyuka ne a bisa hanyar da malaman hadisi suke ba wai son zuciya ba kawai ka zo in ka kalli hadisi ba ka sani sai ka ce wannan hadisi bai inganta ba ka kalli wanda kake so sai ka ce wannan ya inganta in ka kalli wanda kuka gaji aiki da abin da ya daidai da shi sai ka ce ai wannan ingantacce ne wanda ba ku gada ba sai ka ce an soke shi an ce ala gafarta malam menene hukuncin in mutum ya shafi azzakarin shi yana da alwala sai ka ji mutum ya ce ai shikenan alwala ta kare to malam ai ga hadisi kuma annabi ya ce inna ma hiya baba'atun minka sai ce an soke hadisin ai ba soke shi aka ba tawfik za ka yi a tsakanin su duk wanda ya shafi azzakarin shi ya ji da nufin sha'awa ko ya ji sha'awa ya ji daɗi alwala shi ta warware amma duk wanda ya shafi azzakarin shi a matsayin kamar susa ko wani abu makamancin haka wannan alwala shi bata kare ba haka aka hada hadisan ba wai sai ka kalli nagarin ku kace wanda kuke aiki da shi shine sahihi wancan kuma shikenan ko kuma duk matsalar da ta taso ba kai baka san yadda ake ilimin hadisin ba shikenan ka ce ai wannan hadisi ai ya inganta an daga hannu za a shafa addu'a ya inganta ya ce ya inganta dalili kowa ai yana yi wai dalilin ingancin shi kenan wai da haka aka gane ya inganta sai ya ce wannasu al'ana alatun ala kutubihi mutane a yanzu baki ɗaya da masu hassadar da makiyan duk baki ɗayansu sun duƙufa suna karantawa suna amfanuwa da littattafan Muhammad Nasiruddin Al-Albani ragama unufil haqidina ko da mahassada sun ki zaka ga cewa ka bude sai ga an ce sahahul albani ba afahul albani kai ta duba littafai ka zauna ka gani ina fatan mun gane zalika fadlullahi ka haƙura kawai shi yafi amma waɗanda suka ninka kan miliyan sun buga sun koma sun haƙura kawai ka koma addaba maka kunun tsamiyar ka ka sha shikenan ka tashi aiki wa huwa yastahiqqu an yulaqaba bi muhaddisi hadha al-asr yace ya cancanta da a ce mashi shine babban malamin hadisi a wannan zamani wa zalika abin da yasa za a gaya mai haka li a'malihi al-mawsu'iyya saboda ayyukan shi na aikin hadisi da yake yi masu yalwata wa tila'ihil wasi ala dawawin sunna al matbu'ati minha wal maqtutati ala sawa da kuma leƙe-leƙen shiga littattafan sunna waɗanda suke a rubuce an buga su da kuma waɗanda suna nan har yanzu a rubutun hannu gashi a cikin wannan littafi irshadun nuqad ila taysirul ijtihad a cikin shafi na ainihin hamsin da ɗaya to kaga kaji yadda malamai suke yabo akwai manya-manyan malamai sai ka ji wasu suna karantarwa a jami'atul islamiyya ko jami'ar misra ko jami'ar suriya sai ka ji suna cewa ina wane mutum nasiruddin albani ai mu ba mu kai ma mu zauna gaban shi mu zama ɗaliban shi ba kamata ya ce mu ɗaliban ɗaliban shi ne saboda tawali'u kuma ba da ko satifiket na sakandare karatu ne kawai na zaure in aka zauna aka yi shi shikenan amma karatun satifiket karatun ƙarya shaidar zur kai baka je kayi karatu ba kuma an tara maka kwali shikenan ka zo ka yi naɗi to kare guda ga carbi dami guda kana wahalar da kanka ka tashi sai ka yi karatu kawai ake sanin karatu Allah shi yadda mu daga cikin 'ya'yan shi kuma da zamu faɗi wanda da su zamu rufe wannan tarjama gashi ya ɗan kawo bayanai yau kamar shekaru talatin da biyar da suka wuce cikin silsilatul ahadithu ba'ifa cikin mujalladi na farko shafi na ɗari shida da ashirin da tara da ya zo ya kawo hadisin da wai aka ce annabi ya ce duk wanda ya haifi ‘ya'ya uku maza bai sa wa ɗaya daga cikinsu Muhammadu ba to ya yi wauta ya ce to wannan hadisi hadisin ƙarya ne tare da cewa ya halatta a sa sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna ne amma wannan hadisin ƙarya aka yi wa annabi annabi bai ce haka ba mun gane wannan ko to daga ƙarshe sai ya ce wa inna min tawfiqillahi azza wa jalla iyyaya in iyaya an alhamani an u'abbida lahu auladi kullahum yace na gode wa Allah da Allah ya datar da ni baki ɗayan ƴaƴana sai na sa musu Abdul Abdul wa hum Abdurrahman na farko babban ɗan shi sunan shi Abdurrahman shi yasa ake mishi alkunya Abu Abdurrahman al-Albani za ga malaman hadisi ya kaji Abu Abdurrahman sai Abu Abdullahi Imam Shafi'i Abu Abdullahi Imam Ahmad Abu Abdullahi Imam Malik Abu Abdullahi Imam Bukhari Abu Abdullahi mun gane wannan ko saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ahabbul asma'i ila Allah Abdullahi wa Abdurrahman sunan da Allah ya fi so shine Abdullahi da Abdurrahman wannan shine abin da ya inganta ba ahabbul asma'i ila Allah ma ubida wa hummi da ba wannan munkarin riwaya ke to na farko babban dan shi Abdurrahman wa Abdul Latif wa Abdul Razzaq min zawjatil ula yace wannan matar shi ta farko ta haifa mishi rahimahumallahu ta'ala matan nashi duk Allah ya musu rasuwa sai yace Allah ya ji kansu wannan ta farko ce ta haifa waɗannan ainihin guda uku Abdulrahman da Abdul Latif da Abdul Razzaq sai kuma wa Abdul Musawwir wa Abdul A'la min zawjatil ukhra da kuma Abdul Musawwir da Abdul A'la ɗaya matar tashi kenan sai yace walismur rabi' ما أظن أن أحدا سبقني إليه على كثرة ما وقفت عليه من الأسماء في كتب الرجال والرواة yace suna na hudu din nan Abdul Musawwir yace ba ni jin wani ya taɓa rigaya ta a kan shi yace duk iya binciken da ne a littattafan mazaje da masu riwaya din nan ban taɓa ganin wani suna haka Abdul Musawwir ba yace sun mattaba'ani ala hadhihi tasmiya ba'd al-muhibbin sannan wasu kuma daga cikin masoya su kuma ma'ana masu son shi masu kaudar shi su ma sai suka koyi da shi suka yi ta sawa ƴaƴansu Abdul Musawwir wa minhum wahidun min fudala'il mashayikh an samu wani babban malami shi ma ya sawa dan shi haka jazahumullahu khaira yace Allah ya saka musu da alkhairi to sai yace to wannan fa yana bada labari kenan yau kamar shekara 35 da suka wuce fa ina fata an gane kuma a lokacin waɗannan 'ya'yan ba wai 'yan mutsi-mutsi ba ne manya-manya ne mun gane yanzu wasu su ma duk da furfura za a gansu in ka gansu su ma tafiya ta taho tunda akwai ɗan shekara hamsin akwai ɗan shekara hamsin da uku ɗan shekara sittin to kaga ai tafiya ta taho ina fata mun gane sai ce as'alullaha ta'ala an yuzidani tawfiqan ina roƙon Allah ya ƙara datar da ni wajen bin sunna wa an yubarika li fi ali Allah ya samu albarka cikin iyalina sai iktibasi rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin ya Allah madaukakin sarki kai mana baiwar ƴaƴaye nagari ba ɗan iska masu cika titi da hula ba fa jar hula yace min azwajina qurrata a'yunin masu sanyaya mana ido masu sa mu kwanciya hankali waɗanda za su zo su koyi alkitabu sunna suna aiki da shi ba a zo ana zagin sayyidina abubakar da umar da aisha da hafsa ba ƴaƴa nagari Allah ka ba mu su waja'alna lil na imama Allah ka sanya mu mu zama mu ne shugabanni ga masu jin tsoron Allah yace summa ruzittu sanata salas wa samanin wa salas mi'a wa alif hijriya wa ana fil madinati al munawwara gulaman yace ina madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da uku lokacin yana lecturer a jami'atul islamiyya kenan sai kuma ainihin aka bashi Allah ya bashi ɗa namiji yace fasan maituhu muhammadan sai na sanya mishi muhammad me yasa yace zikra madinatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda tunawa da madinar manzon Allah anan ya samu dan sai ya sa mai sunan mai garin sallallahu alaihi wa sallama wa amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wa sallama yace kuma dan ya zama ne aiki da magana annabi da yace tasammau bismi ku sa wa ƴaƴa sunana wala takannau bi kunyati amma kar ku yi alkunya da alkunyata ma'ana kaka sa wa ɗanka abul qasim ko kuma kai ka rinka ce maka abul qasim ko da kana da ɗa alƙasim to sai wasu malamai suka ce wannan ana nufin a zamanin annabi ne saboda kar a zo sunan ya zama akwai masu shi da yawa ka zo ka kira annabi ya abal ka kira wani ya abal qasim annabi ya waiwayo sai ka ce a'a ba kai ba ya zama akwai na ƙasa ga annabi kenan dan haka ta faru haka ta taɓa faruwa shi yasa ya faɗi wannan to amma ka ce a yanzu fa in kana da ɗa mai suna alƙasim za a iya ce maka abul qasim muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi وفي سنة ست وثمانين وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية رزقت بأخ له فسميته عبد المهيمن والحمد لله على توفيقه yace kuma bayan shekara uku da samun wancan ɗa sai kuma aka samu ɗan uwan shi shi kuma sai na samu shi Abdul Muhaimin ma'ana duk ƴaƴan sunan su Abdul Abdul sai ɗaya ne ya sawa Muhammad kawai ina fatan mun gane to Allah ya shiryar da mu wannan a takaice shine ainihin tarihin الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الله يا ainihin ƙara albarka a cikin rayuwar shi wannan littafi dama talhisi ne na wannan sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wa sallama min takbir ila taslim a nan zan jawo hankalin mutane ka je kai karatu a wurin malaman da suka san irin waɗannan littattafai ka san su kar ka je wurin yan dagaji yan takife kanikawa na ilimi ko kuma waɗanda suke ‘yan acaɓa a kan ilimi su zo su dagwalgwala ka su ɓata ka ka zo kana cika ƙirji wai kai ka san wani abu alhali baka san komai ba huhun ma'ahu ne kawai kake mun gane wannan ko sunan littafin nan sai ka ga mutane ba sa iya faɗi daidai sai a ce sifati sala sifati haba wani irin bala'i ne wannan sunan littafi ma ku kasa faɗi dama haka dan hodiyo ya faɗi a cikin littafin shi yake cewa mafi yawancin mutanen ƙasa Hausa malaman su da jahilan sai ce ba- a- akwai lahani a cikin karatuttukan su lahani a cikin karatu wata ka za qaumu Musa min haka za ka ga shi ne, haka ake yin kira ga tanan zubar gado hadisin ba iya karatun shi ba haddasana ba a bambance tsakanin sa'un ta da sinin da sad ba a bambance waɗannan abubuwa ba a san ina ne za a tsaya nan cikakkiyar tsayawa ce ma'ana wannan wakafi ne wannan ainihin abin nan nukuta ce wadda take cikakkiya eh, wannan fasula ce wannan full stop ne wannan kaza duk ba a sani ba yaya alamatu su'al take yaya alamatu ta'ajjub ex- exclamation mark yaya question mark yake in ka zo karatu duk in ka san irin waɗannan punctuations waɗannan kawaid na khab al-imla'iyya duk zaka iya bambance su to sunan littafin shine sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha siffar sallah annabi ira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutan gidan shi tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana zaune kana kallon sallar saboda haka abin da aka ce za a siffanta a littafin kenan daga Allahu akbar zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah ba za a siffanta iqama ba sai ka tafi sauran sahihul bukhari sahih muslim da sauransu addu'o'i da ake in an ya sallama ba za a kawo su anan ba sai ka je cikin sahih bukhari sahih muslim abu dauda da sauran tafai ingantattu sai ka je ka samu waɗannan abubuwa din abin da kawai aka alƙauranta za a ainihin siffanta a wannan littafi kenan shi wannan babban kenan ya ainihin rubuta wannan littafi a hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da ɗaya ya gama rubutun shi a ran ashirin ga watan jumadal ula yau shekara shi talatin da biyar kenan da gamawa wannan littafi a lokacin da ya gama wannan littafi yana da shekara arba'in da takwas a duniya mun gane wannan da kyau ko to a takaicen takaitawa kaji dalilin da yasa ya rubuta wannan dalilin da yasa ya rubuta wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine lokacin da ya gama karantar da ɗaliban shi littafin at-targhib wa tarhib na al-hafiz al-munziri suka ga irin falala da albarka da alherin da ke cikin sallah sai ga cewa to babu yadda za a yi a tabbatar da haka sai fa in an zo an koyi sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya laluba kwata-kwata bai samu wani littafi da ke siffanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallama ita kaɗai ba a ƙarƙashin hadisai sahihai babu ta asubanci da mazhaba babu ta kalidanci ga wani imami ya ce to shine sai ya ga bari ya dage ya je ya yi bincike shine ya ainihin haɗa wannan littafi iya littattafan kawai da ya rubuta waɗanda su ne suka zama ainihin masadir ɗin shi ma'ana littattafan da suka zama su ne waɗanda ya kafa hujja da su tun daga na tafsiri da na fiƙihu da na lugha da na hadisi da sauransu a nan kaɗai ya kawo littafi ɗari da saba'in da biyu waɗanda ya ce ya taƙaita ne sauran mafi yawanci bai kawo ba su ne ya tsaya ya bincike a kai ya haɗa wannan littafi dan Allah ko da littafi ɗari da saba'in da biyu ɗin nan kaɗai ya duba dan Allah zai yiwu kai baka taɓa duba kowanne ba kuma zaka fahimci wannan littafi haka zai yiwu don Allah jarida wannan sai an koya maka yadda ake karatunta ba wai karatun turancin ko hausar ba akwai wasu ka'idoji na jarida sai an nuna maka yadda ake farkon paragraph zai ga an yi wani katon a wannan a na jumla ta farko ne ko ta biyu ko ta uku duk ya shallake su kuma ba a koya maka ba sai kai bankaura to balle littafi na addini dattijo ya tsaya ya yi kokarin shi ya yi bincike ya kashe lokacin shi shikenan kawai sai sai ka zo ka ce ai an soke wannan littafin kana nan kana shan kunun zaki kawai kana cewa ai an soke kana girgiza kai Allah ya kiyaye to wannan littafi kuma na fassara shi da Hausa shi talhis na sifatu salatu din sai mun zo karshen karatu wannan littafi zan gabatar da wannan littafi anan insha Allah ta'ala an fassara shi da Hausa tun fiye da shekara da suka wuce ainihin na fassara shi da Hausa yanzu za mu zo za mu ainihin karanta wannan din shine yace talhisu sifati salati annabi sallallahu alaihi wa sallam haka wasalin zai zama talhisu sifati salati annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana talhisu sifati salati annabi sallallahu alaihi wa sallam rairayewa ko kuma takaita littafin sifatu salati annabi sallallahu alaihi wa sallam mun gane wannan ko ta'alif muhammad nasir din albani wannan littafi jami'atul islamiyya ce ta buga shi ta madina ina malaman da ke muku karya wai an kashe albani a saudi arabia Allah ya tsine makaryaci albarka wai an kashe albani wai a Saudi Arabia kaji oh la ilaha illallah wai mai faɗar wannan da naɗin shi da tafsiri a gaban shi fa na Malam Abubakar Gumi yake wannan ƙaryar fa wai shi ɗan izala ne wallahi tallahi wannan zindiki ne ka yi ƙarya a lungu ka yi ƙarya a ɓoye kuma ka zo wai a lasifika kana ƙarya ka saka wa jahilai wata muguwar aƙida ta ƙarya kawai mun gane wannan ku wai an kashe wai an kashe Nasiruddin Al-Albani oh kaji kaji ƙarya fa waɗannan kasakasan duk baki ɗaya a Saudi Arabia yayi su yana zuwa Saudi Arabia ɗalibai za su zo su kewaye shi shine za a zo za a fara tambaya gashi nan wannan ɗal ɗaya daga cikin ɗaliban shi ne yake wannan gabatarwa الفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله gashi nan da ya zo madina za su zo su kewaye shi wani yana da tambayar shi ya mulmule ta yana nan shekara cir yana jiran sai Allah ka Nasiru dini sannan zai mishi a zo ana tattauna wannan matsala ce ta takfir ake tattaunawa matsalar khawari ma'ana kafirta kowa da mai laifi da mara laifi shine yazo yana bayani akan haka da wasu kungiyoyi da suka fito duk gashi nan yayi maganganu akan mas'al eh ya kawo ya ce eh yana siffanta sai ya ce su waɗannan al'ibabiyya yanzu kawari sun koma da wata riga ta ibabiyya ibabiyya ake ce musu a yanzu ya ce suna sanya riga ta taƙiyya ta shi'a sai su rinka ɓoye kansu ya ce amma daga baya sun zo sun fashe aƙidar su yanzu sai ka rasa wai menene albani yau waɗannan miyagun malamai ne ba abin da ya musu su ba su karanta littafan shi ba su ba su san shi ba su ba su komai ba jahilci to wani ma ba wani ba da sifatin salati fa in kuma yana da ita ba zai iya fahimtar ta ba fa sai ka je kai karatu tukuna jama'a kuna ga ga wasu nan da suka zo suka kafa kungiya da suka duba suka ga duk cikin su babu wanda ya cancanci ilimin da zai zama shugaba na kungiyar sai suka ce sun dakatar da kungiyar kowa ya tafi karatu sai an yi karatu za a kafa ainihin kungiyar tukuna saboda addinin musulunci ba zai yiwu ba sai ka yi karatu in ba kai karatu ba damejin da zaka yi wa addini ya fi aikin da zaka yi wa addini wallahi abin da yake kan kungiyar izala kenan yanzu a ajiye aiki a koma makaranta baki ɗayan malaman da jahilan aje ai karatu tukuna sannan aka da tsaya zuwa ci gaba da kungiyancin amma ba haka ba ɓannar da za a yi tafi gyaran da za a yi kuma sai an faɗi gaskiya sai a ce wai ana wai kuma ya za mu rinka suka kanmu mu ba mu da zalunci yadda 'yan ɗariƙa suka kauce za a zo a bayyana musu ɓannarsu haka kuma 'yan izala in kun karkace za a bayyana muku ɓannarku ku shafafu ne da mai ku ba kwa kuskure daga saman bakwai saman bakwai ce ta fashe kuka fito duk wanda ya kuskure sai a gaya mishi kai kokari ka gyara kai kokari ba shine rufin asirin ka ba rashin karatun da ba a yi ba in ba na haka ba ka samu wanda 'yan izala za su rike irin tafan albani yadda kuke ji kuke gwagwarmaya da 'yan shi'a da 'yan ɗariƙu da 'yan bidi'a da wane ne aikin da yake yi kenan dalilin da ya sa ya hijira kenan ma daga cikin sham ɗin yanzu yana oman cikin ƙasar urdun gano wannan da kyau amma ba ya karatu ba shi kenan yaka ji mutum ya tashi ya ce ku yi hankali da wannan littafin da zai zo faɗan sunan littafin yaka ji ya ce sifatin salatin nabi sifatin salati sifati sifati bai da ma'ana a hausa sifatu ake cewa sifatu in ka ce sifatu kai ta shididi akan fadin ma sifatu ya zama lahani siffa kuma ya zama rumfa sai ka ce sifatu sifatu salati annabi sallallahu alaihi wa sallam ko boko kai in baka koyi fanatics da phonemes ba sai ka zo kana kurakurai irin wannan ka ce listing boy listing ka buga listing ba haka zaka je boko listing sai ka ji suna fitar da wannan T din kuma wannan T din is silent kamar yadda K yake silent wajen knowledge da know da makamantansu ai ba a faɗin shi ko don baka zo ka koyi ilimi na phonetics phonemes da makamantansu syntax da sauransu sai ka zo kana turancin ko baka iya grammar baka zo babu lexis babu structures a cikin ainihin turancinka sai ka ke kana gargada gashi nan ana jin ka sai dai ana kau da kai inda ɗalibai wurin sai a ce ya taka kwaɗo Allah ya kiyaye sai gashi na za ka ji shine ya ce so eh ya taka si wai na hau ne ba okay sai ka ji mutum ya yi boko ya yi boko amma sai ka je zo yana turanci sai ce so therefore ai ba hada so da therefore ba hada su so therefore ba a hada lahani ne a turanci yadda kuwa ga wannan bala'in da ake fama da shi a arabiya haka su ma yan boko za ga manyan malamai na turanci suna faɗin ainihin al'akhfa kurakuran da ainihin ake fada a cikin abin nan kamar yadda ba gani a cikin arabiya ana cewa za ka aika wasiƙa kar ka sa arrasil fulan sai ka sa almursil almursil sanda kenan almursalu ilaihi wanda ake aika din har ga mutum ya sa arrasil muhammad ahmad wai wanda ya aiko yayi gini akan alfa'il kaga yayi kuskure to a je ayi karatu jama'a wallahi duk waɗannan tambihin da muke muku kamar yadda dan fodiyo yake faɗi a farkon ihya'us sunna yace wallahi hausawa ba muna son mu ci mutuncin ku bane wallahi tallahi muna son ku yi jara ne akai yace in muna son muna son mu ci mutuncin ku ne Allah yayi mana hisabi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine yace bismillahir rahmanir rahim taqdimun gashin fida إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وأن يتأكي كلا خطبة الهاجة أكنت شيء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يلتافي كلامي هكا يسامشي خطبة الحاجة التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يد إتتي النبي كي كويا وصحابين شي duk abin da za su yi ciniki ne ɗaurin aure ne huɗuba ne duk abin da za a yi na bayani ko na magana sai a gabatar da wannan khutbatul haja sai muka yi rashin sa'a ƙauyukanmu da karkarorinmu duk baki ɗaya waɗannan abubuwan ba a taɓa jin labarinsu ba sai a zo ɗaurin aure a zaure baki ɗaya sai ka ji ba wanda zai khutbatul haja ba liman ba ba yan saurare ba sai dai liman na ɗaya ya ce alhamdulillahi rabbil alamin liman na biyu ya ce malik yawmiddin na uku ya ce arrahmanir rahim haka malik yawmiddin wannan iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wai kowanne ya karanta aya ɗaya ɗaya haka sai a ce kewaya shi kenan ya ce fatiha da qul wallahu kafa uku fatiha da falaki da nasi in tijjana ne a ce fatiha da salatul fati shafa shikenan tawassuli ma ba a iya ba duk sanda kuka ce a karanta fatiha da kulhu wallahu kafa uku ka karanta abin da yake sunna sai a daga hannu sai liman ya ce ya Allah dan albarkacin fatiha da kulhu wallahu ka sa wannan miji da mata su zauna lafiya tawassuli kenan da qira'at da karatun da kuka yi to amma an karanta an shafa to me kuka yi zero kenan kuka fitar ba abin da kuka fitar wallahi an fahimci yadda ake tawassuli ko duk sanda aka ce a karanta fatiha da kulhu wallahu to ba wai da an gama karanta shikenan sai a ce to fatiha da falaki da nasi shikenan fatiha da kaza a in aka ce a karanta ayatul kursi ko a karanta alam na shara in aka karanta sai a ce ya Allah dan albarkacin alam na shara laka sadrak Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka sa musu albarka Allah ka bada ƴaƴa nagari haka ake yi bayan an yi khutbatul haja in aka zauna ɗaurin aure abu na farko da liman zai fara yi kenan khutbatul haja sannan wanda yake wakilin ango ko ango ko waliyin ya shi kuma yayi ma'ana a samu wannan daga su biyun gaba ɗaya in aka samu sannan sai a yi abin da ake kira siga siga ɗin nan za a yi ta ne kowa ya ji a cikin zaure kar ku je ku shige can zaure na uku ko na biyu sai ku fito a ce wai an yi siga kun yi bid'a duk wanda ya ce ya shaida ya zama makaryaci ne ka shaida me ka shaida liman da katon carbi da rawani ka shaida ko kwa aure dai baka shaida ba tunda baka ji sanda aka yi siga ba siga kuma ita ce aure wannan siga in ba a yi ta ba aure bai kullu ba kuma kun zo shaida ne sai a zauna a cikin zaure sai an goye ce ni ne ina neman kai a matsayinka na waliyin wance ka auren min da ita a bisa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma waliyin sai ya ce ni kuma a matsayina na waliyin wance na auren maka a bisa sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma sai ya ce na karba shikenan ko daga nan aka tashi aure yayi to abin duk da ba a karanto kuma mustahabbi ne a karanta shi sai a tashi ba shikenan ba to waye ba zai iya daurin aure ba a haka har sai kun gayyato liman ba liman ne yake daura aure ba ba ku san addini bane ina ruwanka da liman wai zaka daura aure wai sai an kira kai ba musulmi bane baka iya fatiha da kulhu wallahu ba mun gane wannan wai har sai a zo wai liman yana girgiza kai wai ba zai wai ba zai daurin aure a naira ɗari ba kaji to aikin me zai fatiha da kulhu wallahu kai ba musulmi bane shine abin da aka samu matsala ka zo ka zauna wai sai a ce wai liman har shine sai a ce wani ba zai daura wani ba limamu bane to ina ruwanka da matsala na kai kanka uban ya tsakaninka da ango kun ji yadda ake ɗaurin aure yanzu akwai wanda ba zai iya ba kuma anan to gashi nan an baku wannan kyauta albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu ko babu wannan Abu Sa'id Al-Khudri da ya karantar da wani ɗalibi hadisi sai ya ce ka je an baka wannan kyauta ya ce tun daga ƙasar Misra za a ɗauro doki a taho a zojin hadisi gashi kai kana Madina je ka an baka fi sabilillah to duk waɗannan abubuwan a zo an shari'ar da manzon Allah ya zo da ita Allah da kanshi yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim sauki manzon Allah ya zo da shi babu inda manzon Allah ya tsananta Allah ya siffanta shi yace wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim duk inda wahala da bala'i take da aka gada a gargajiya a addinin Yahudu da Nasara manzon Allah ya zo ya kwashe wannan ya zubar aikin hajjin shi da yi shine babban misali akan haka duk abin da aka zo aka tambaye shi ya manzan Allah kamata ya in yi kaza amma na manta na yi kaza sai ce je ka kai ba komai babu wahala cikin addinin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma sai aka zo da addini aure ya zama bala'i shikenan al'amura suka zo suka zama wahala a sha wahala wajen daurin aure neman aure a sha wahala daurin aure in aka zo sai a awa uku daurin aure sai a zo sai a ce daurin aure za a yi shi bayan azhar ba za a daura aure ba sai kusan karfe uku a zo ana jiran wani wanda bai kai ya wai ana jiran liman ko ana jiran wane ne kuma auren nan albarka ake so amma sai a ce karfe biyu da rabi sai a zo a yi auren karfe uku tun daga ɗaurin auren an fara cin amana an fara saba alkawari kuma a ce ana neman albarka duk ba ga sunan kun haife su da jajayen huluna suna bin ku masallaci masallaci suna cin uban ku ba ba bid'a take haddasar da wannan ba mun gane wannan da kyau ko Allah ya kiyaye wannan khutbatul haja akwai ayoyi guda uku a farkon karatu za a ji na karanto da su ake hadawa aya ta ɗaya tana cikin suratul suratul ali imran ta biyu cikin suratul nisa ta ta ta uku kuma tana karshen suratul ahzab sai ka hada da su sannan ka zo ka ce amma fa inna ahsanal hadisi kitabullahi mun gane wannan fassarar ta shine haƙiƙa godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman ya taimake mu muna neman gafarar shi muna neman Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da muggan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda ya batar da shi babu mai shiryar da shi ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya kuma lallai ina shaida Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne mun gane wannan ku sannan sai ka karanci wannan aya آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أنغانا ونا يا كومو مني كجد أوران الله ما تكرجن أوران الله كاركو سكي كمتو سيكونا تكين الدين المسلمين إيا ونا آية ذاك آية آل إمران تكي sai kuma ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba ita kuma ma'ana ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah Allah wanda ya halicce ku daga mutum ɗaya shine annabi Adamu sannan ya halitta mishi matar shi daga gare shi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron ku kiyaye zumunci ka ku yanke shi Allah yana ne yana lura da duk abubuwan da kuke sai aya ta uku kuma ita ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah duk magana da za ku faɗi ku yi kokari ku faɗi abin da yake daidai shine qawlan sadida ittaqullaha wa qulu qawlan sadida mun gane wannan yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta zunubanku wa man yuti Allah wa rasuluhu wanda bi yake bin Allah da manzon Allah faqad faza fawzan azima wannan ya samu babban rabo in ga gama waɗannan ayoyi uku sai ka ce amma ba'adu sunna kenan sannan sai ka ce fa inna ahsanal hadisi kitabullahi mafi kyawan hira da labari shine littafin Allah wa khairal hadi mafi alherin shirya baki ɗaya hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama shiriyar da Muhammad ya zo da ita wa sharral umuri muhdathatuha duk baki ɗayan al'amura sharri daga cikinsu shine abin da aka kago fa inna kulla bid'a balala fa inna kulla bid'a balala duk inda wata bid'a take bata ce wa kullu balalatin finnar duk inda kuma ainihin wata bata take a wuta take sai ka ci gaba da kanun labaranka duk abin da zaka faɗi ɗaurin aure ne ciniki ne kutuba ce duk baki ɗaya sai ka kawo waɗannan wani lokacin zaka iya takaita baka kawo ayoyi ɗin ba mun gane wannan to wannan tana da wasu lafuzza kuma akwai waɗanda sun inganta daga ciki akwai waɗanda ba su inganta ba akwai lafazan da ake kawowa wa na sahabihi duk wani lafazi da ka gani ƙari akan wannan ba daidai bane a kawo shi sannan in zaka hada da innal hamda ya kamata kai mulahaza sosai ka kiyaye da kyau wajen lafazan annabi sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba sinadarin da zai kankara zunubanka ko ya tsare ka daga wani sharri ka lalata shi in ka canza manzon Allah lafazi duk sanda ka zo innal hamdalillah ka taho to in ka zo sai kana ci gaba da tafiya man yahdihillahu sai ka cire wannan haku sai ka tabbatar da wannan hakuri din haka zaka to yadda ka ji ta amma an ka fara da alhamdulillah sai ka ce alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina sai ka ce wa sayyi'ati kaka ce wa min anan tunda ka fara da wa sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له har zuwa ƙarshe mun gane wannan da kyau ko ma'ana in ka fara da alhamdu sai ka zo ka cire ainihin min in ka fara da inna sai ka tabbatar da min din haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar sannan sai ka kiyaye wajen yadda wasu lan suke kaka ce innal hamdu wannan ba na hau kenan innal hamda lillahi nahmaduhu kaka ce nahmuduhu in kace nahmuduhu babu sarf kuma kenan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina har zuwa ƙarshe sannan in ka zo wajen fa inna khairal hadisi da makamantan wannan akwai lafuzza su ma daban-daban wannan nayi kaɗan daga ciki ne ka je ka samu wannan littafi duk zaka samu cikakken bayani akai mun gane ko Allah ya shiryar da mu abin da yake wajibi akan kowa wallahi azim kowa ya je koyi irin waɗannan addu'o'i na manzan Allah in ba haka ba wannan kariyar da kake nema ka samu ba za ka samu ba zuciyarka dai an karantar da kai aƙida an raba ka da duk wani yadda da wani shirka shirka kuwa bahaushe yace tsafi gaskiyar ne shi duk da ba ka yadda da waɗannan shirkance shirkance ba ko ka je kayi ba za su kare ka ba to yanzu tun da kai zuciyarka ta mumini ce abin da zai kare ka shine hisnul muslim min azkaril kitabi was sunna sai ka samo zikirori daga alkur'ani da sunna su za su kare ka kaga wannan littafi dan karami duk abin da ke ciki daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kadai aka ciro shi ga yadda za ka yi addu'a shiga ban ɗaki ga yadda za ka yi addu'a shiga gida ga ta fita gida duk abin da ka sani baki ɗaya an tattaro dan Allah jama'a asara nawa aka yi ne wai abinci in ka zo ci manzo Allah yake ka ce bismillahi in ka manta kana cikin ci sai ka ce bismillahi awwalihi wa akhirihi wahid abdussalam bali a cikin littafin shi yace ya ya ne wata rakiya sai ainihin yana magana da aljannar da ke cikinta sai ita musulma ce aljannar sai aljannar take tabbatar da cewa duk sa'an da wannan yarinya ta zo cin abinci ta ce bismillahi to ita ran nan da yunwa za ta kwana wannan aljana duk sanda yarinyar nan ta manta ba ta ce bismillah ba tana fara ci sai su ci tare dama haka manzon Allah ya faɗi kaga tasdiqan lima qalahu al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun gane wannan ko sai sai ta ce amma duk sanda ta zo ta manta din nan tana tsakiyar ci sai ta ce bismillah awwalihi wa akhirihi ta ce duk abin da na ci sai in amayar in ji aljanna duk sai ta amayar da shi in ka zo saduwa da matarka ga yadda za ka bismillahi Allahumma jannib na shefana wa jannibi shefana ma razaqtana in ka zo shiga bayi ga yadda za ka yi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi in ka zo fita gufranaka in ka zo za ka yi sabuwar amarya sai ka dafa goshinta da hannunka na dama kamar yadda kaga ana dafa za a yi kamun ciwon kai din nan shikenan sai ka karanta Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khaira ma wa khairi ma jabaltahu alaiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltahu alaiha ka kaddamar da wani abu ka fara ci sannan ka bata ta ci ku yi alwala ku zo ku yi sallah nafila raka'a biyu tana bayan ka kai kuma kana gaba ba jeruwa za ku yi ba sai dai in tana al'ada shine ba za ta yi wannan sallah ba ka juyo kai mata nasihohi sai auren ku ya samu albarka amma duk waɗannan abubuwan dan Allah an san su dan Allah asara nawa aka yi asara nawa waɗannan malamai suka yi wa mutane da suka daina karantar da su sunnan manzon Allah to amma yanzu an zo za a karantar mai anguwa bai son a karantar da sunna dagaci bai so a karantar gwamna bai so a karantar shugaban kasa bai so a karantar kowa bai so a karantar malaman bid'a ba su a karantar saboda me saboda duk sanda aka koya maka sunna in Allah ya so ka fita daga damfara yan damfara ko mai anguwa ko sarki ko malamin bid'a kowa ne ne duk abin da aka ce sai ka ce Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun gane wannan da kyau duk waɗannan littattafai da aka rubuta akan azkar an rubuta mu musulmi ne imamun nasa'i yayi amalil yawm wal laila almajirin shi ibnu sunni yayi amalil yawm wal laila imamun nawawi yayi al azkar al muntakhiba ga sunan duk an rubuta littattafai dan Allah duk waɗannan littattafan ya ba a zo an koya mutane wannan ita ce tsarikar manzon Allah kenan alkitabu was sunna ya ba a zo an koya mutane waɗannan abubuwan ba aljanu da kansu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo me suka ce wa anna minna salihuna wa anna minna salihuna wa minna duna zalika cikin mu akwai mutanen kirki akwai waɗanda kuma ba na kirkin bane sai suka ce kunna fara'ika qidada da can ɗariƙa muke bi daban-daban iri-iri ba sai da muka zo da tafsirin Qurtubi da tafsirin Ibn Kasir ba da muka fassara wannan aya cewa a fassara wannan aya aljanu sun ce suna bin ɗariƙu daban-daban da ga kamar mun yi fassara ne ta son zuciya sai da muka zo akwai yan shi'a a cikin su akwai yan ɗariƙa a cikin su duk baki ɗaya yadda kuke jin kuɗin nan akwai ɗan tijjaniya akwai ɗan izala haka suke su ma mun ga eh kana kana hira da sun kana rakiya zaka ji wani mumini ne ɗari bisa ɗari suka ce to kai mumini tunda kai sunni ne kakka sake irin wannan sai ce ya tuba ya bi Allah ba zai sake ba shikenan sai ya fita sai mutum ya samu sauki wani kuma dan bid'a ne sai ayi ayi ayi sai ce sai an yi mishi wani abin wanda yake sai an yanka mai baka kaza sai an yanka mai bakin dan kukiyo sai an yi kaza ka ce ba za a karanta ba in ba ba za a yi ba kai in baka fita ba kuma za a casa ka shikenan abin da ake so shine taqwallahi mun gane wannan da kyau ko to amma duk waɗannan abubuwan jama'a ba a karantar da mutanenmu ba wallahi tallahi waɗannan malaman da sarakuna sun cuci mutane wai sai ga shugaban ƙasa wai na cewa wai shi bai san da bai san an sanar da aikin hajji wai waɗannan farashin ba ne wai bai sani ba bai sani ba shi yasa yanzu an rage an rage ya zama dubu ashirin ɗari da ashirin ko da wani abu to me aka yi ba abin da aka yi muna nan addu'a wallahi za mu ci gaba da bama-baman mu sai Allah ya karya wannan gwamnatin insha Allah ta'ala an benefita da shirya ba mun gane wannan da kyau ko malamai wai sai a ce wai ai addu'a manzo Allah manzo Allah ya fi duk limamin da ke duniyar nan addu'a ɗaya ta manzon Allah ta fi dilli duk addu'ar da aka yi tun daga farko har ƙarshe amma manzo Allah addu'a kawai aka tsaya yi addu'a Allah ya yaukaka mulkin su ko kuma ana jawo hankalin su suna kuna ji yanzu mai karfe mamaki ba su san koyarwa ga watan musulunci ba sai fa an fara yau 27 ga wata shine sha'aban ko kuma watan abin nan shine za a zo shikenan sai a ce telefon lamba 0000 sarkin kaza sarkin kaza sarkin kaza tsakanin su da addinin musulunci kenan saboda haka shahadatuhum marduda waɗannan sarakuna baki ɗaya babu wanda ya halatta a karɓi shaida daga wurin shi ya kamata kowa ya san wannan muna faɗin wannan da murya mai ƙarfi sitika ta ɗaukaka kasa da ɗauka ko ina a kai duk sarakunan da ke ƙasar nan baki ɗaya da daga da masu anguwanni ba wanda ya halatta a karɓi shaidar shi akan ganin wata saboda gaba ɗayansu sun ce ba addini suke wa aiki ba cewa suke su sarakunan gargajiya ne mu ko wallahi tallahi ba abin da ya haɗa mu da gargajiya addinin musulunci muke gargajiya maguzanci kenan saboda haka wannan shaidar da ake karbe nasu na ganin wata wallahi baji ake karbe shaidar su marduda ce bai halatta a karbi maganar su ba kuma ina gaya wa duk wani mai da'awa in dai da'awa za ka yi akan sunna to duk waɗannan sarakunan faɗa suke yi da mu dukkan su babu wani sarki a ƙasar Hausa kwata-kwata wanda yake tsaunar addinin musulunci ya ci gaba in ba da haka ba su suka kai addinin musulunci suka baro shi suka kai addini suka baro shi akwai sarkin da ba a yi mishi bid'a irin bid'ar da ake wa sarki yunfa da na fata a zamanin maguzawan dan fodiyo duk yadda ake waɗancan sarakunan haka ake akwai sarkin da zaka je yanzu kai tsaye ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ku hannu da shi akwai shi a ƙasa Hausa to sun saba wa manzon Allah sun saba wa sunnan ma'aiki sun saba wa dan fodiyo din ma da ake togo da shi to me ya rage kuma hawa sai a zuwa ce to wai yaya waɗannan to waɗannan duk baki ɗaya fasikai ne shahadatuhum marduda ba a karɓan shaidar su shi yasa musulmi in za ku tashi ku kafa kwamitoci na ganin wata da kwamitocin zakka da sauran al'amura ku yi wa malamai na addinin musulunci mubaya'a akan bin alkitabu wa sunna in ba za ku yi haka ba wallahi addinin ku zai daɗe cikin tsigirgire kuma ku je ku tarar da Allah ma'a kuwatil hujjati alaikum Allah ya kiyaye amma ba'ad Nasiruddin Al-Albani yace to bayan haka faqad iqtaraha alayya akhi al-fadil al-fadil al-ustaz Zuhair Ash-Shawish صاحب المكتب الإسلامي أن أقوم بتلخيص كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها yace bayan haka hakika ɗan uwana mai girma malam zuhair ashawish wanda yake da maɗaba'a wadda ake buga littattafai mai suna al-maktabul islami ya ainihin roƙe ni an akuma bi talhisi kitabi cewa in tsaya in raye wannan littafi nawa sifatu salati wa ikhtisarihi in kuma takaita shi wa taqdi'a wa taqribi ibaratihi in kuma kusantar da ma'anonin wannan littafi ila ammatin nasu ga mafi yawancin mutane walamma ra'aytuhu iqtirahan mubarakan da naga wannan bukata tashi da ya nema bukata ce mai albarka wa kana muwafiqan lima kana yajulu fi nafsi min zamanin ba'idin yace kuma wannan bukata tashi ta yi daidai da abin da ke kai da komowa a cikin zuciyata tun zamani mai tsawo wa qala ma sami'tu mithlahu min akhin aw sadiqin kuma na dade ina jin irin waɗannan shawarwari daga ɗan uwa musulmi wani ɗan uwa ko kuma wani aboki cikin musulmi فشجعني ذلك على أن أستطيع له قليلا من وقت المزدحم بكثير من الأعمال العلمية yace sai ne samu dama na ɗan yanki lokaci kaɗan daga cikin lokaci na wanda yake cike da ayyuka na ilimi masu yawa kullum yana cikin aiki ne ba dare ba rana in ba karantarwa ba rubutu in ba nan ba an tafi za a je a yi wa maguzawa wa'azi ko makamantan haka gashi nan yana jin yaren ƙasar suriya ga yaren su na albania ba balarabe ba ne fa ba balarabe ba ne ɗan albania ne bature ne kalmar dai da suke son a faɗi kenan wai ta zama na ƙasa wai an ce bature ne ai albani ma bature ne albania kai kuma baka fata fa kai kuma baka fata tukuroro rana na faɗuwa akan ka baki kana ƙara duhu kuma mun gane wannan ibn hazmin ma ai bature ne mai risala ma bature ne salman al-faris gashi shi kuma mutum faris sahabin annabi ne duk a aje waɗannan baki ɗaya a ɗauko ga sahabi suhaib ibn sinan ar-rumi rum inda fafi roma yake wannan zai rage darajar shi inna akramakum inda allahi atqakum me farkon ayar yace ya ayyuhal ladzina amanu inna khalaqnakum ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Allah yace ya ku mutane baki ɗaya mutane ake kira anan ba mumine duk mutum jinsin mutum Allah ya ce daga namiji da mace muka halicce ku muka sanya ku ƙabilu ƙabilu kuma gari gari ma'ana wannan ba Kano wannan ba zazzagi wannan ba ture wannan ba faranshe hausawan kuma in ka taho cikin hausawan ga ba zazzagi ga kuma ainihin ba Kano ga ba katsine ga ba sakkwace a cikin zage zagen waɗannan zage-zagen cikin gari waɗannan zage-zagen soba waɗannan zage-zagen wuciciri waɗannan kanawan cikin birni waɗannan kanawan gumel waɗannan kanawan duk ba haka ake ba sa'an nan in duk ka fita sai ka koma turawa baturan faransa baturan jamus baturan ingila sai larabawa wannan baturan yaman wannan na saudi arabia wannan na kaza larabawa ko ba haka suke ba shine allah yake duk waɗannan abubuwa da ne muku ba na yi don wani abu ne li ta'arafu don ku san junanku kana ganin bahaushe duk tsakiyar tura ka ga bahaushe yaya za gane wannan naka ne mun gane ba don ku yi gaba ba don ku yi jayayya a sai ce amma inna akramakum indallahi wanda yafi kowa girma a wurin Allah a taqakum wanda yafi tsoron Allah shi ne kawai babba shi yasa a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Abu Abdurrahman baturan albaniya ne wannan bai rage darajar shi da komai ba mai risala ma ba balarabe bane qurtubi ma ba balarabe bane mai muktasar ma ba balarabe bane mai ahlari ma ba balarabe bane waɗannan fuqaha unamu da muke karanta littafan su a ƙasar nan daga mai askari sai mai iziya su kenan larabawa mai askari shine balaraban ƙasar iraki iraq mai kuma abin nan iziya kuma balaraban ƙasar misra amma bayan haka sauran dukkansu suna da yare suna da harshe su ma ƙabila ne kai ma kabila ne ni ma kabila ne shi ma balarama ai kabila ne ko ba gashi Allah ya ce waje annakum shu'uban wa qaba'ila kowa kabila ne in ka ce wancan bi tsamu kai ma bi tsami in ka ce wancan danke kai ma danke ba wani yafi a ciki duk danken ne in haka ne inna akramakum indallahi ataqakum idan ana amfani da wannan damar ai albanin ma bature ne au to kai kuma da kake faɗan haka kai kawai- kai ba quraishi ne hashimin dangi me kai baka fata tukuroro da za a zo ana lissafin danginka baka iya lissafa kakanninka guda hudu saboda haka ba na ƙasa bane dan ya zama dan Albania to sai me aka yi yanzu musulunci shine addini na biyu a America musulunci shine addini na biyu a Vatican Fadar Papa Roma duk ba turawa bane turawa ne ba abin Allah ba yana kallon ƙasa kaza ba duk wanda ya addini musulunci shine na Allah Bilal ibn Abi Rabah ba baka fata ne dan uwanmu ba in aka waye gari a aljanna shine a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa haka yace na ganka a gabana a cikin aljanna yaya aka yi Bilal ya bincika ya ga to wannan aiki zan yi har in shiga ni ne a gaban manzon Allah yace to duk dai sanda ne alwala sai in tashi in sallah dan raka'a biyu annabi yace kaji abin da ya kai ka to wace hikima ya shiga aljanna kuma yake gaban manzon Allah sai aka ce wa ma wa jazaa'ul ihsani wa ma jazaa'ul ihsani illa al ihsan a nan duniya in ana tafiya Bilal yana kasancewa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kwata ce shi zai fara fadawa in kwalba ce fara takawa sannan ya ce manzon Allah ka kauce shine Allah ya rama mai a aljanna ma sai ya zama a gaban manzon Allah haka hafiz ibn hajar ya faɗi cikin fatihul bari da alhafiz ra'ayni cikin umdatul qari saboda haka babu abin da ya rage darajar nasir din albani dan ya zama bature sai ai wai bature ne oh sai kuma baka fata bahaushe to ba shi kenan ba ina fatan mun gane duk wannan jinin maguzanci ne yake damun mutane waɗanda suka yi wa musulunci aiki mafi yawanci ba laraba ba ne cikin waɗannan kutubus sita da ake karantawa imamu muslim ne kaɗai ba larabe Bukhari ma bature ne Bukhari bature ne don mutumin Rasha ne Rasha ba Europe bace to Bukhari ma bature ne Abu Dauda mutumin garin Sajastan ne dan mawara an nahari ne can wajen abin nan eh, me yake kogi na gabashin duniya can eh, abin nan afwan abin nan wajen kasashen Iran can bayan kasashen Iran Tirmidhi mutumin Iran ne Ibn Majah mutumin Qazwin ne duk yan nan haka ne su Imamun Nasa'i ga su nan duk waɗannan da suka yi waɗannan hidimomin ba laraba ba ne ba ga su tabarrukin su ake ci yanzu ba tukuna mala abubakar kuma ba larabe ne wani iri ne ba ba haushe ba ne to wannan ya nakasa darajar shi ba ga shi ya yi aikin da yake larabawa nawa aka samu sun yi guda nawa aka samu shekarar da aka ba shi kyauta ba a samu balarabe kwaya ɗaya wanda aka bai wannan kyauta a wannan shekarar wanda ya ak- ya ci kyauta saboda rubutu ba a wannan shekarar shi kaɗai ne a duniya ya samu ba a san laraba ne ko babu su shi yasa kawai wanda ya manjadda wajada haka yan karin maganar laraba suka ce wanda biye kokari sai ya samu shi yasa ka dage da taimakon Allah kai ma sai ka zama to shine sai yake cewa a saboda ayyuka da suka yi min yawa sai na dan yanke lokaci na kaɗan na ainihin yi wannan aiki فبادرت الى تحقيق ما اقترح- ما اقترحه حسب طاقتي وجهدي yace sai ne gaggawa na tabbatar da abin da ya nema na bukata gwargwada yadda zan iya da kuma kokari na sa'ilan lil maula subhanahu wa ta'ala an yaj'alahu khalisan li wajhihi ina haka ina mai roƙon Allah wanda yake shine majibincin al'amari na mai tsarki da ɗaukaka Allah ya sanya wannan littafi ya zama na tsarkake zuciyata saboda fuskar shi وينفع به إخوان المسلمين الله أنفعنا بأن وانا مسلمي دعينهم وانا للتافي وقد أوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على الصفة yace akwai wasu fa'idoji waɗanda na ƙara a kan na sifatu salat na asali waɗanda babu su a can cikin wancan da na laha waɗanda daga baya ne na faɗaka sai na kawo su a cikin nan ban kawo su a can ba wasta hasantu zikraha fi asna'i talhis sai na ga cewa abu ne mai kyau in kawo su a lokacin da nake wannan talhisin nawa كما أنيت عناية خاصة بشرح بعض الألفاظ الواردة في بعض الجمل الحديثية أو الأذكار yace kamar yadda na bada muhimmanci muhimmanci na musamman wajen sharhin wasu lafuzza waɗanda suka zo a cikin wasu jimloli na hadisi da kuma wasu zikirori ya ɗan yi sharhin wasu kalmomi waja'altu lahu anawina ra'isiyya na sanya wa wannan ainihin wato littafi topic topic ma'ana kan darussa haka waɗanda yake su ne akan kowane babi sai in ce kaza ma'ana kamar ruku'i kamar fuskanta alƙibla kamar sujuda ya ce to yayi wannan wa ukra kasiratin janibiyya tawbihiyya na kuma yi wasu ainihin anawin din wasu kan darussa din wasu babuka din su kuma masu yawa waɗanda na yi su ne a gefe don ƙarin bayani kawai wa aurattu tahtaha masail alkitab bi arqamin mutasalsila yace a ƙarƙashin waɗannan babuka sai na kawo matsalolin da littafin ke ɗauke da su akan lambobi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya وصرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب yace a ƙarshen kowace mas'ala ko a gefen kowace mas'ala na kawo sai in fito ƙarara in faɗi hukuncin ta cewa rukuni ne kaza ko kaza wajibi ne kamar ruku'u in yace kayi ruku'u kaza kaza sai yace ruku'u rukuni ne wa ma sakattu an bayani hukumihi duk abin da kaji nayi shiru ban faɗi hukuncin shi ba fa huwa min sunan wannan yana daga cikin sunan in ya ce sunan sunna anan abin da yake nufi mustahabbi wanda ka sani an gane yadda istilahin nashi yake kenan kaji ya ce kaza sunna ne yana nufin mustahabi in kaji ya ce kaza rukuni ne yana nufin farilla in kaji ya ce kaza wajibi ne abin da yake nufi sunna muakkada na faɗi haka ne saboda mu abin da muka fi sani kenan a fiqhun mu nan dan kakka rude karkaji misali tahiya sai kaji ya zo ya ce tahiya wajibi ce sai ka ce a'a yaya kuma za a ce tahiya wajibi a'a ai da kai da kace sunna muakkada da shi da yace wajibi duk abu ɗaya kuke nufi mun gane wannan ko to shi ne yace duk abin da na yi shiru ka ji ban faɗi hukuncin shi na ce wajibi ko rukuni ba to wannan sunna ce mustahabbiya wa ba'dha qad yahtamilu al-qawla bil wujub wasu sunnonin kuma zan ga cewa ma zai iya yiwuwa a ce wajibi ne wal jazmu to shi yasa ka gane shiru sai na ga cewa wal jazmu bi hadha aw zaka tunda ina kokwantan kasancewa kaza dai ko ya zama mustahabbi ko kuma ya zama ainihin wajibi to sai in yi shiru don yanke hukunci akan cewa kaza din nan sunna ne ko mustahabbi ne ai wajibi ne ko kuma sunna ne yunafit tahqiqal ilmi wannan zai ainihin tunkuɗe ka'ida tabbatar da ilimi a ilmance ma'ana wannan abin in yi shiru to yana ganin wannan abin zai iya zama sunna muakkada ko kuma ya zama sunna mustahabbiya to sai ya shiru ya bar shi wani kuma in yi shiru din to kai tsaye yana nufin wannan abu mustahabbi ne to menene rukuni sai ya ce war rukunu abin da ake nufi da rukuni huwa ma yatimmu bihi shay allazi huwa fihi shine abin da yake abin da shi rukunin yake cikin shi sai da shi yake cika wayalzamu min adamihi wujudi butlanu ma huwa rukunin fihi yace abin da in aka rasa shi a cikin wannan ibadar zai lazimta dole wannan abu ya lalace kan ruku'i masalan fi salati kamar misali ruku'u a sallah fa huwa rukunin fiha ruku'u rukuni ne a cikin sallah yalzamu min adamihi butulanuha idan babu ruku'u a cikin sallah wannan ainihin ruku'u sallah ta ɓaci mun fahimci wannan to misali akan rukuni kenan wa shartu kan rukuni sharadi kuma kamar rukuni ne illa annahu yakunu kharijan amma huwa shartun fihi sai dai shi sharadi da rukuni duk abu ɗaya ne amma an ce rukuni to abin da yake lallai dole a yi shi a cikin ibada sharadi kuma abin da yake lallai dole a yi shi kafin a shiga ibadar kalwudu'i masalan fi salati kamar alwala game da sallah fala tasihu bidunihi bai halatta ayi alwala ayi sallah babu alwala ba ko to amma alwala ana yin ta ne a cikin sallah ko a wajen sallah a cikin a wajen sallah ake yin ta ko to ga ta dole ce a yi ta amma kafin a shiga sallah fuskanta alƙibla suturce al'aura tsarkake jiki tsarkake wurin sallah waɗannan duk shurut ne ma'anar sharaɗi dama alama shine Allah yake cewa wa qad jaa ashratuha ashraf ay alamatuha to duk wanda aka ga yana alwala alamar zai ne kenan alamar sallah har sai ka jin da ba ga kana alwala kamar sha ɗaya na rana sai ce a wani sallah ba ka yi da makamantan tambayoyi haka wal wajibu huwa ma sabata al amru bihi fil kitabi aw sunna wala dalila ala rukuniyatihi aw shartiyatihi wa yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu illa li udhrin yace abin da ake kira wajibi shine al'amarin da qur'ani da hadisi da sunna suka tabbatar da shi kuma babu dalilin da zai tabbatar da cewa wannan abu ya kai ga rukuni ko kuma ya kai ga sharaɗi duk wanda ya wannan abu da ake kira wajibi za a bashi lada wanda kuma ainihin ya bashi da gangan za a yi mai uquba sai dai in ya zama da wani uzuri abin da ake kira wajibi kenan anan yana nufin wajibi da abin da ainihin ake kira da sunna mu'akkada ina mana tambayi akan wannan wa mithluhu al-fard yace misalin wajibi da farilla duk ɗaya ne to duk abin da kaji ya ce kaza farilla ne ko kaza wajibi ne to duk yana nufin ainihin wannan abu matsayin sunna muakkada in yana nufin farilla kai wadda ka sani da malaman fiqh mu suke cewa kaza fardun shi sai ce rukuni to kaga fa'idar ka karanta littafi daga farkon shi kenan ko ba ka bai ka zo cikin littafin kaga ya ce kaza kaga ya ce wa huwa rukunun ko kuma kaza wa huwa sunna kaza wa huwa wajibun sai ka zo kana zargi a kai ka rinka karanta al'amura da adalci ba tare da kiyayya ba wa tafriqu bainahu wa bainal wajibi yace bambance tsakanin farilla da wajibi a ce farilla daban wajibi daban istilahun hadisun yace wannan wani istilahi ne da aka kirkiro shi la dalila alaihi bai da dalili wannan dama mazhaba ahnaf su ne suka bambance tsakanin wajibi da farilla to a malikance da farilla da wajibi da rukuni da sharaɗi duk abu ɗaya ne sharaɗi ne kawai ya saba sai a ce shi matsayinsu ɗaya sai dai shi ana yin shi ne kafin a shiga wannan ibada ko an gane wannan to amma a yadda ya kawo nan kaji su ne wa sunna abin da ake kira sunna kuwa sai ya ce ma wa zaban nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaihi min al ibadati da'iman duk abin da annabi ya nace ya dage yin wannan abu na daga cikin ibada diman da'iman shi ake kira sunna au galiban ko kuma galibi a nan ba yana nufin sunna wadda ake nufi da sunna ba da ka sani sunna mustahabbi yake nufi nan a islahin fiqh yake nufi an gane wannan ko walam ya amur bihi amra ijabin ya zama wannan abu annabi bai yi umarni da ayi shi ba umarni na wajabci kamar da yace sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi karshe sai yace liman sha'a ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba na uku sai ya ce ga wanda ya so sai aka fahimci ashe umarnin ba na wajibi bane sai a ce sunna ce mustahabbiya yin haka wa yusabu fa'iluhu kuma wanda ya wannan abu za a bashi lada wala yu'aqabu tarikuhu wanda ya bashi ba za a ce ainihin za a mai uquba ba wala yu'atabu kuma ba za a ce za a zarge shi ba mustahabbi dan baka yi shi ba babu zargi akai kuma babu horo akai ko ibada ka bata ɓaci ba وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترك سنتي لم تنله شفاعتي yace amma hadisin da wasu masu takalidanci suke faɗan shi cewa annabi ya ce duk wanda ya bar sunna ta ce tona ba zai kai gare shi ba fala asla lahu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin bai da asali daga manzon Allah dan su abin da suke nufi wannan suna kawowa ne akan tutsurin waɗannan sunnonin a'a wannan in ma hadisin ya inganta sai aka ce ana nufin sunna umuman ma'ana shari'ar da manzan Allah ya zo da ita to balle hadisin bai inganta ba mun gane wannan da kyau ko don da hadisin ya inganta za a dauke shi a ma'anar da suke dauka to in ka bar sunna mustahabbiya ma ba za ka samu ceton annabi ba kenan to abin kuwa ba haka bane tare da cewa ko fa an ce sunna mustahabbiya kai kokari kai aiki da ita kawai mun gane wannan a ce dan mustahabbi ta ba akan mustahabbin kuke kafirta mutane ba akan musahabi ne kake cewa kar abu wani sallah fa saboda ka dai wani yajil fatul isra sai ka ce kar abihi sallah wani ya dunkula hannu sai ka ce ka abihi sallah duk menene iya hukuncin da malamai suka ba su shine musahabi to ashe matsalar na da muhimmanci ku ce da hankalin ku akai wa ma kana kazalika yace duk abin da ya zama haka hadisin da ya zama irin wannan bai da asali wala yajuzu nisbatuhu ilaihi sallallahu alaihi wa sallama bai halatta a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba خشية التقول عليه saboda kan mutum ya zo ya kirkiri ƙarya ya danganta ga manzon Allah faqad qala sallallahu alaihi wa sallama hakika manzon Allah ya ce man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda bi ya faɗi maganar da ban faɗi ba ya danganta ta gare ni to ya tattali mazaunin shi a wuta wannan hadisi imamu a muslim da bukhari da ibn hibban da sauran malamai sun ruwaito shi da ainihin wannan ma'ana الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد نعم